بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمين من أقارب ودياك الله سبحانه وتعالى مكوامي كومي cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sallatar wannan sallata asuba a cikin jama'a da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladar da ke ciki alhairi wanda muka sani wanda ba sani ba Allah subhanahu wataala ya ba mu su ya kwaso mana su sharri wanda muka sani don mu sani ba kuma Allah ya kare mu da su ya'yanmu Allah shirya mana su shirya ta addinin musulunci ya tarbiyyar mana da su akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau muna safiyar lahadi 20 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan biyu na shekara 2026 miladiya ya mu faro nasiha akan shirye-shiryen tarirar wannan babban bako wata mai alhurma wata mai daraja shine watan ramadan mun bayani cewa hakika yana daga cikin mafi girman ayyuka a cikin wannan wata mai karamci wata mai alhurma shine babu kamar azumi domin azumin yini daya yana nisantar da bawa daga wuta tsawon shekara saba'in to kuma ina idan mutum ya azumci wata cikakke kammalalle kaga ladan alhamdulillah mana watan wannan yana nuna azumi hanya ce ta shiga aljanna ƙofofi ne daga cikin ƙofofin aljanna insha Allah yau ci gaba da nasiya ta mu shine ayyukan da ake so a aikata su a cikin wannan kwanuka masu albarka wa musulmi muna fuskantar wannan wata mai alhurma wata mai albarka to kamata ya ce duk wanda zai shiga wannan wata mai albarka duk wanda Allah ya kaddara watan nan zai kama yana da shi yana raye kuma zai arzince shi to babban abin da ake so shine mutum ya shiga wannan wata da tuba taubatan nasuha taubatan sadiqa tuba na gaskiya tuba wanda yake tatacce tuba wanda mutum zai ɗumbuku mana ya cire ya ciru daga dukkan wani saɓon Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya yi nadama a kan abin da ya fice na rayuwarsa na saɓon Allah da ya a ciki kuma mutum ya yi alkawali ga ubangijinsa ba zai sake maimaita wannan laifi ba ba zai sake koma ba akan wannan zunubi da aikata duk wanda zai azumci wannan watan na ramadan to ya fara shiga watan ramadan da tuba tuba na gaskiya domin Allah subhanahu ta'ala da kanshi yana faɗa mana a cikin alkurani ce wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba gabaki daya jami'an gabaki daya ayyuhal mu'minin ya ku mu'minai ya ku bayin Allah na ƙwarai Allah ce ku tuba gabaki daya la'allakum tuflihun wannan ita ce haƙiƙa la'alla ma'ana tabbas za ku samu rabo a gun Allah subhanahu wataala don malamai suka ce duk inda la'alla ta zo tana nima tabbas inda har mutum ya tuba tobatan nasuha tobatan sadiqa tuba na gaskiya ya koma ga Allah subhanahu wataala to haƙiƙa zai rabbanta zaka rabbanta ga wannan wata mai albarka zakarfanta da rahamar Allah subhanahu ta'ala da take cikin wannan wata zakarfanta da wannan gafara ta Allah subhanahu ta'ala da take cikin wannan wata a wata ayar ma Allah ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha Allah ce ya ku masu imani ya ku wadanda ku ba da gaskiya da Allah da manzo tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya taubatan nasuha tuba na gaskiya inji Allah subhanahu wataala saboda haka ƴan uwa Allah yana son bayi masu tuba masu istighfari masu komawa ga Allah subhanahu wataala kadda ka yarda ka shiga watan ramadan kana da haushin wani ko kana gaba ko kana kiyayya da wani ƙoƙari ka zubar da wannan makamanka na yaƙi wannan makaman na faɗa a watsar da su a koma ga allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son bayansa masu yawan tuba masu tuba masu istighfari wa yuhibbul mutatahhirin haka kuma Allah yana son bayansa tsarkakakku wanda suka tsarkaka daga dukkan wani aibi duk wata illa duk wani sabon Allah subhanahu wataala suka tsaya akan gaskiya saboda haka ya kai ɗan uwa ya ke ‘yar uwa wanda kai sakaki ga sallah ba ka cika sallah ba ka cika sallah lokaci ya yi ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala koma ga Allah ga ramadan ya fuskanto ga ramadan ya zo ya kai waɗanda ka yi zunubai da ya kwa kwasan makanka zunubai kika kwasan makanki zunubai koma ga Allah gafar ramadan ya fuskanto ya waɗanda suke saba Allah subhanahu wata'ala da yawa mu koma ga Allah gafan ramadan ya fuskanto mu gafan ramadan ya tunkaro annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi da imamu muslim ya rawaito daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yarda abu musa al-ash'ari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha azza wa jalla yabsudu yadahu bil layli liyatuba masi'un nahar wa yabsudu yadahu bin nahari liyatuba masi'ul layli hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala Allah mai girma da daukaka yana shimfida hannunsa da daddare domin duk wanda yayi laifi da rana yayi zinubai yayi saban Allah da rana ya tuba Allah ya fi masa haka annabi ya ce kuma Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana domin duk wanda ya saba Allah cikin dare ya aikata zunubai ya aikata saban Allah domin shi ma Allah ya karɓi tubansa idan ya tuba zuwa ga Allah Allah ya fi masa wannan kuma hatta ta dulu shamsu min magharibiha Allah bai bar wannan abin har sai ran da rana ta fito daga yamma to a lokacin an rufe kofar tuba wa iyasu to an ƙari shi yasa malamai suke cewa tuba wajibi ne daga dukkan wani zunubi daga dukkan sabon Allah subhanahu wata'ala musamman idan ya kasance saban tsakanin bawa ne da ubangijinsa babu wani haƙƙi na ɗan adam malamai suka ce to wannan tuba yana da sharuɗa guda uku sharaɗin farko al'iƙla'u an zambi fauran ma'ana mutum ya tumbuku mutum ya cire ya bar wannan laifi a nan take inda har tubar da gaske ne to kaka ce a'a bari sai a'a sai daga baya ko kuma ala misali mutum yana kan zunubin musaddara mutum yana shan giya wa'azi ya ratsa shi sai ce na tuba Allah na tuba amma barin karasa wannan sauran tuba mai yi ba a lokacin kayi kurba ɗaya sai tuba imani ya zo maka saboda ka ya Allah na tuba to a lokacin ba wai ka miƙa ma wani baka ce wani a to kai karasa ne don haɓasa sha a yi hayan zama da sauranka tunda har yi kai mai sun ya ka bari ba don kasan barar kyau ne ba to a lokacin kwalata da ita da kwalbar da giyar gaba ki ɗaya ka buga su da ƙasa su watsi to wannan shi ne tuba na gaskiya kana cikin tata a lokacin ka watsar ka ce an fasa wannan shi ne sharaɗi na farko tuba na gaskiya mana a lokacin da kake abin ka bari ba ka ce a to bari sai in na je gida a ko bari sai daga baya a da tuba bai ba mana sharaɗi na farko mutum ya tuku daga wannan zunubi a nan take ka tuba ka tuba to a nan take ka bar shi sharaɗi na biyu an nadamu alama fata mutum kuma ya yi nadama akan abin da sakaki da ya sabon Allah da ya a baya ya dinga zubar har da waye ya cutar da kansa ya ɓata ma kansa rayuwa na uku al'azamu ala adamul audati ila zambi abadan sharadi na uku mutum ya himmatu ba shi ba wannan komawa ga wannan saban Allah komawa ga wannan zunubi har abadan har kasa ta nadi tamala ba shi ta har kasa ta nadi ya kare da shi da wannan zunubin to wannan sharadda guda uku idan suka cika to Allah ya karbi tuban bawa inda sun cika inda laifi tsakaninka ne da ubangiji ka cika waɗannan sharuɗa ko kika cika waɗannan sharuɗa to Allah ya karɓa malamai suka ce wa in kanat ma'asiyatu muta'allaqa bi adami yanzu kuma in sabon ya kasance ya ta'allaka da dan adam ne yanzu idan saɓon ya kasance tsakaninka da wani ɗan adam ne mana ka ci haƙƙin wani to shi ne sai a ƙara sharaɗi na hudu a sama ukun nan dai su suna nan dofis to sai a ƙara sharaɗi na hudu wa huwa an yabra amin haƙƙi sahibihi sharaɗi na hudu shi ne sai ka barranta daga wannan haƙƙi na ɗan uwanka da kaci idan ya kasance dukiya ce kaci masa to ka mera mashi haƙƙinsa in kuma yi ne ka yi da shi ka ci namansa ko ka masa ƙarya ko ka masa ƙazafi ko ka yi gulmarsa ko kin yi gulmarta to wajibi ne sai ka je ka nemi halaccin wannan haƙƙi na zalunci da kaci na ɗan uwanka shine sharaɗi na hudu in ya kasance haƙƙin yanzu kuma ya ta'allaka da ɗan adam saboda haka 'yan uwa idan muna so Allah ya karɓa mana azuminmu ya karɓa mana ayyukanmu ya sanya mu cikin bayansa waɗanda ake gafarta mana ma'ana ya gafarta mana a cikin wannan wata mai alhurma to wajibi ne sai mun zubar da makaman husuma makaman yaƙi makaman adawa gaba da ƙiyayya da huzunu duk wanda ya shiga ramadan yana gaba yana ƙiyayya yana huzunu da ɗan uwansa to ka sani ka sa ma kanka shamaki tsakaninka da gafarar Allah subhanahu wataala kin sa ma kanki shamaki tsakaninki da gafarar Allah da duk wannan rahamar duk wanda ya shiga watan Ramadan yana kiyayya yana gaba yana fushi ya kaurace dan uwansa ko ya kin kaurace ɗan uwarki to kin sa labulan rahamar Allah gafarar Allah tsakaninki da rahamar Allah tsakaninki da gafarar Allah da tsakaninki da karbar ayyukanki ko ka karba ayyukanka dalili imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tu'radul a'malu في كل يوم الخميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شح شحناء فيقال اركوا هذين حتى يصلحا اركوا هذين حتى يصلحا annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bujiro da ayyukan da bayi suka aikata ga Allah subhanahu wata'ala mana da ayyukan da muka yi sallah azumi sadaka ciyar da mai azumin ramadan taimakawa mai azumi kaza duk wani ayyuka na alheri su kiyamun laili su tarawih na duka abubuwan da mutum ya yi ana bujiro da waɗannan ayyuka ga ubangiji a duk ranar alhamis da ranar litinin in ji annab sallallahu alaihi wasallam ce fa yughfaru Allahu azza wa jalla fi zalika al-yawm li kulli mar'in la yushriku billahi da an bijiro da ayyukan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai gafarta ma duk wanda aka je aikin sa na farko aka same shi babu shirka duk wanda ayyukan suka je wajen Allah a cikin ayyukan shi ba a samu shirka ba to Allah zai gafarta masa illa imra'an kana bainahu wa baina akhihi shar'a in kaga Allah bai gafarta masa ba to sai mutumin da tsakaninsa da dan uwansa ko tsakanin shi da yar uwarsa akwai gaba kiyayya adawa husuma kuma basu gyara ba basu yi sulhu ba basu yafe ma junansu ba suka ci gaba da wannan adawa da kiyayya da gaba annab sallallahu alaihi wasallam za Allah zai ce irku hazaini ku dan shirkin tama waɗannan to hatta yasaliha har su yi sulhu a ce to a aje aikin nasu a gefe a gashin za su yi sulhu za su yafe za su yafi juna za su gyara a'a ko shedan zai sanya su taurin kai da girman kai su ce ai in dentu wane ne ai da ni da shi ba mu sulhu har abada ila yawmul qiyama ko kuma ai kowa cito da ni miya tare ai ni kamar wacce zata mun kaza ko kamar wani zai mun kaza ai aikin banza ce dan ya gama da kai ya gama da ke Allah ce za a ba ku dama har ku yi sulhu in kuka yi girman kai shi dan ya sa ku girman ku ki yin sulhu to iya zubillah kun yi asara har so bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai faɗa ku dan jirkinta musu ko za su yi sulhu ko za su gyara a ruwayar muslim har yanzu amma ita kuma daga abu musal ash'ari kai abi ayyub al-ansari Allah ƙara masa yarda farin latijo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulu la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa salasin layali yaltaqiyani fa yuradu hadha wa yuradu hadha wa khayru man ladhi yabda bis salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi ko ya kaurace wa ƴar uwansa musulma fauka salata layali fiye da kwana uku duk inda aka bata mana musulunci ya baka dama duk inda aka bata maka rai kai fushi na kwana uku bakin kwana uku ya kare ka huce an taba ka da ka kara daga sama kwana uku to haramun wanda an san rai da zafi an bata maka rai to yi kokari kafin kwana uku ka huce kowaye kowa ce ce duk wanda ya fice kwana uku in ya ga dan uwansa fil qiyani in yi fayi uradu haza wannan ya kauda kai wanda ya fuske kai wanda ya kaza to an shiga cikin masifa an shiga cikin bala'i manzo Allah ce wa khairuhuma allazi yabda bis salam fiyayyansu wanda ya fara ma dan uwansa sallama kada ka bi a wani assalamu alaikum wacce assalamu alaikum shikenan ka sauki saboda ka yanwa idan muna so Allah ya karba mana wannan ibada karba mana ayyukanmu ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda ake gafarta mu a cikin wannan wata bayan wannan to kuma sa'an nan sai mun nemi fiƙihun azumi sai mun nemi ilimi game da shi kanshi azumin mu kai karatun ta nutsu game da azumin don malamai suka ce la tuqbalul ibadatu illa bi sharɗaini ba a karɓar ibada sai ta cika sharaɗi biyu a sharɗul awwal al'ikhlas fiha lil ma'abut sharaɗi na farko shi ne mutum ya ikhlasi ga mahalicinsa miye ikhlasi malamai suka ce al'ikhlas huwa a tankiya mana ka tsarkake komi ka yi shi don Allah don rabu samawatu wal'adadi mahalicinka ma'ana ka nifaci wannan ibada shine wal muradu an yuqsada al abdu bi ibadati wajha Allah ta'ala ma'ana mutun ya nufaci da wannan ibada tashi neman yardar Allah kake nema ba ba neman yardar wannan adam ba wal wusul ila dar karamati kuma kana son ka samu gida na karamci a gun Allah subhanahu wataala saboda haka fa inna Allah la yaqbalu min al-amri illa khalis liwajhihi subhanahu domin Allah baya karbar aikin sai aikin da aka yi shi tsarkakakke tatacce kawai da neman yarda Allah to wannan shine aikin da Allah yake karba shi sa Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din Allah ce ba mu urce ku ba ce dan ku bauta wa Allah kuna masu tsarkake addinin Allah a wata ayar Allah ce ala lillahi dinil khalis addini na gaskiya ibada ta gaskiya a yi ta tsantsa ga Allah subhanahu wataala kada a hada shi da kowa haka kuma a wata ayar Allah ce qulillahi a'budu mukhlishan lahu din kace Allah kai nake bauta ma kuma ina mai tsarkake wannan ibada wannan hada shi da kowa to saboda haka sharadi ibada mu tsarkake ta mu yi ta tatacciya mu yi ikhlasi dan Allah kadai sharadi na biyu almutaba'atu lirasulillahi sallallahu alaihi wasallama sharaɗi na biyu na karɓar aiki sai kuma aikin ya yi daidai da karantarwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fa'in Allah la ya kuma lumin al'amali illa muwafiƙa li hadai rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama Allah ba ya karɓar aikin duk da bai daidai da shiryar manzon Allah sallallahu bai daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aikin da ya saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi a banza kayi a wuhi dan uwa domin Allah da kanshi ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya zo muku da shi Allah ce ku yi riko da wannan abin kakam wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya hana ya hane ku to ku hanu Aisha Allah ƙara mata yarda uwar mumure ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kago wani abu ko ya ƙara wani abu akan al'amarin addini babu sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana babu karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bai yi ba bai karantar bai ce ayi ba fa huwa raddun amiyar makka yanka ba asu saboda haka babu lura ga aiki matukar aikin bai kasance ba khalisan tatacce dan Allah kuma wannan sawaban ala sunnatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma bai kasance yayi daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar manzon Allah da aikin da ya rasa waɗannan abubuwa guda biyu ikhlasi da mutaba'a ma'ana yi dan Allah da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma mutun yayi asarar wannan aiki kenan dan uwa tsaya kama kanka karatun ta nusu kada ma kakka ma kanka asara kake ma kanki asara duk abin da zaka yi haka annabi ya ce haka annabi ya karantar haka annabi ya yi koka duk abin da bai kasance ba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to asara ce kama kanka kuma gashi ayar alkur'ani ta tattaro mana duka waɗannan sharuɗa guda biyu Allah ya ce cikin suratul kahfi qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ya ce ya Muhammad qul innama ana basharun mislukum faɗa musu ni mutum ne irin ku bambanci da da ku yuha ilayya ana yomin wahayi ko ana muku a'a annama ilahukum ilahun wahid ku sani abun bautan mu ubangiji ɗaya ne faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fatar haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan to yayi aiki nagari aiki kyakkyawa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa da game da bautar ubangijinsa kada ka sa kowa Allah kaɗai zaka ba saboda haka kenan 'yan uwa idan muna so ayyukanmu su karɓu ibadodinmu su karɓu sadakokinmu su karɓu alherai da muka yi iyamun laili tarawihinmu hatta hajji to sai mun tsarkake su mu yi dan Allah kuma mu yi shi bisa ga karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to insha Allah idan suka cika waɗannan sharuɗa kuma sai su samu karbuwa a gun Allah subhanahu wataala ina ga lokaci ya ja sai mu tsaya a nan insha Allah mun ci gaba da yadda irin waɗannan ayyuka da suka dace a yi su a cikin wannan wata mai alhurma mu yawaita su a cikin waɗannan masu falala domin samun gara basa da take cikin watan mai alhurma da fata murkanta daidai Allah ta ramu cikin lada abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon gushe mata fasubhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh